ci gaba da karatun littafin aqidatu dahawiyya ko na imam dahawi mai bayani game da aqidar ahlus sunna wal jama'a to jiya mun tsaya dangane da inda yake bayanin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala game da 'yan aljanna da 'yan wuta ko Allah ya san adadin duk waɗanda za su shiga aljanna ya san adadin waɗanda za su shiga wuta ba za a ƙara ko mutum guda ba da gare su kuma ba za a rage ko mutum guda ba kaga wannan na nuna nuna ilimin Allah game da abubuwa sannan mun ka tsaya inda yake cewa kullum mu yassarul lima kulqalam su mutane kowannensu wanda an ka sau a kama ne ga abin da an ka halicce shi don shi ma'ana wanda an ka halitta domin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai sau a kama aiki na 'yan aljanna wanda an ka halitta domin wuta Allah zai sau a kama aiki na 'yan wuta Allah ya shirya da mu sannan ya nuna wal a'mal bil khawatim ayyuka ana la'akari da su ne da ƙarshe ƙarshen al'amarin bayi Allah ke la'akari da shi ba farko ba Allah ya kyautata ƙarshen sai ya ce kuma mai arziki mai arzikin lahira shine wanda ya arzuta da hukuncin Allah sannan taɓaɓɓe kuma a lahira shine wanda ya taɓe da hukuncin Allah ashe kenan da samun rabo da rasa shi duka hukunci ne na Allah nan mun ka tsaya to yau za mu tashi kuma wata gaba babba ya ce wa asulul ƙadari asalin ƙaddara sirrin lahi ta'ala fi halkihi siri ne na Allah ga halittunsa ƙaddara kasan al'ummar annabi sun rabu dangane da matsalar ƙaddara daga cikin ɓangarori na bida'a akwai waɗanda ake kira alƙadariya alƙadariya masu kore ƙaddara Allah su san ba su yadda Allah ke ƙaddara al'amura ba kun fahimta to nan su ne yake wa raddi kenan aƙidar ahlus sunna ta saba da aƙidar ƙadariya masu kori masu cewa la ƙadara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙadariya sun samu asali ƙarshen sahabbai cikin tabi'una an ka fara ƙadariya amma tun sauran sahabbai na da rai magana ƙadariya ta samu asali amma dai ba mutum guda da cikin sahabbai da adda aƙida ta ƙadariya cikin tabi'una almajiran sahabbai su na fara fitowa da wannan aƙida asalin aƙida daga wani kirista an ka samo ta wani kirista wanda aka ce ma sasun sai ya ce sasun ya ce ya musulunta bayan ya shiga musulunci kuma sai ya koma cewa ya hita sai ya koma nasarancinsa to shine akwai waɗanda ya zauna tare da su cikin musulmi lokacin da yana musulmi to gare shi sun ka samu wannan farko cikin musulunci wanda ya fara magana cewa Allah kadara babu kaddara shine wani wanda ake kira ma'abadul juhanni ma'abad aljuhanni an ka ce ma'abad aljuhanni dama mutumin shi sasun din can ne don haka sai an ka gano aqidar asalinta daga christianity an ka samu ta sai an ka gano shi sasun din can shi ya zo da ita don haka ashe ma'abatun da abokinsa ne gare shi ya samo ta kun fahimta to su waɗannan mabiya ma'abat aljihanni su ake kira 'yan ƙadariya suna da aƙidodi masu yawa kuma miyagu manya daga cikin aƙidojinsu guda uku ne waɗanda a kansu a halin sunna sun kai takasakai na da su sun ka saba aƙida ta farko cewa allah ƙadara babu ƙaddara shi yasa an ka samu su ƙadariya masu musun kaddara Ubangiji. Yanzu karatunmu na jiya an ka ce, Wasa'idu man sa'ida bi qada'in lahi. Mai arziki shine wanda ya arzuta da hukuncin Allah. Ashe in ka ga mutum ya zan mutumin kirki, ya zan as-sa'idu. Kokari ne ne, ta wace hanya ya zan as-sa'id? Kaddarowa Allah, Allah ya kaddaro da zama haka nan. Haka in ka ga mutum ya zan ash-shaqiyu taɓaɓɓe. ya bi hanya ta taɓewa sakacinsa ne ba sakacinsa ba ne da mi ya zan taɓaɓɓen nan da ƙaddarwa Allah shi ke na goma ƙadirul umuri biye da ashe ƙaddarwa al'amurra gaba ɗaya ga hannun Allah suke to su ba su yadda da wannan ba sun ka ce babu wata ƙaddara kun fahimta gullat din sun kace gaba ɗaya babu kaddara aqidar su ta biyu sun kace Allah tabaraka wa ta'ala bai san abin da bayi za su aikata ba sai sun aikata Allah bai san duk abin da yanzu abin da za mu yi zuwa a jima in mun gama karatu in an jima Allah bai sani ba sai in mun aikata sannan Allah ka sani kaga sun yi minan sun jingina jahilci ga Allah jingina Allah jahili ne bai san abin da bayansu suke ciki ba bai san abin da bayi za su aikata ba sai bayi sun aikata wannan ita ce aƙida ta biyu cikin miyagun aƙidunsu sannan aƙida ta uku cikin manya-manya aƙidu ba su ɗaya ba ne amma dai waɗanda an manya waɗanda na yi muni sannan ta uku sun kace kuma Allah ba shi ne mahalicin ayyukan bayi ba nassin ƙur'ani Allah ya faɗi ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da za ku aikatawa da ku mutane da ayyukan ku duk halittar Allah ne sun kace a'a mutum is on his own shi ke yin abinsa ba wata dama ba Allah kaddarowa ba don haka tun da ba shi kaddarowa ba yana magana kuma a ce shi ya halicci ayyukan don haka ba Allah ya halicci ayyukan bayi ba to waɗannan su an manya cikin cikin suna da yawa a su amma waɗannan su ne manya mafi yawan rududin da ahli sunna sun kai musu don akan su ne to alhamdulillah kahin bayyana su annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye zamanin su babu yan kadariya amma tun yana raye ya bada labarin zakuwar su kuma ya faɗi matsayin su yace alqadariya majusu hadhihi al-umma yan kadariya masu musun kaddara ubangiji su ne majusawa na al'ummar annabi majusawa waɗanne iri ne kafirai masu bauta wuta to wanda kasan matsayin majusu haka ‘yan ƙadariya suke cikin al'ummar annabi in kana da ɗan majusawa cikin musulmi to ‘yan ƙadariya haka annabi ya ce kuma hadisi ne sahihi kun fahimta cikin wani hadisi shi ma sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza zikira al-qadaru fa amsiku in an ka ambaci kaddara kaga zamaninsa ba a magana game da kaddara ba mai musun kaddara ubangiji amma duk waɗannan hadisan yana ishara ne wasu al'umma za su zo daga baya kuma ba da daɗewa ba ma tun da sahabbai sun riske su cikin tabi'una wasu al'umma za su zo daga baya waɗanda za su rinka maganganu na murjugu game da kaddara to sai annabi ya ba al'ummarsa shara ko ya umarci al'ummarsa nan ba shara ba ce umarni ne ko mai tsanani yace idza zikira al-qadara in an ka ambaci kaddara an ka zo ana magana game da kaddara kenan za a yi wasu mutane da za su yanka maganganu game da kaddara na musu musun kaddara Allah fa an su kuto ku kan bakin ku ashe magana kenan ba daidai take ba don duk abin da alheri ba a ce haka bakin ka daggare shi to waɗannan hadisan duk sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nan ne an ka samo sun ka samu suna alƙadariya don haka yanzu yan an tambaye ka daga cikin bangarorin bata na musulmi kaga kadariya suna ciki murji'a suna ciki jabariya suna ciki mu'tazila suna ciki khawarij suna ciki shi'a su ne uwayensu duka sufaye suna ciki duk waɗannan bangarori ne na bata suna da yawa dama annabi ya faɗi yace iftarqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa waftarqatin nasara alasnatayn wa sab'ina firqa yace wa sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqa kulluhum fin nari illa wahida qala hiya man hiya me karshe to ya karshen hadisin yake an ka ce wace ce qala man man eh man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi su ne waɗanda suke akan abin da nake bisa gare su yau da ni da sahabbaina ashe kenan waɗanda a bisa sawaba su ne ahlus sunna wal jama'a don su a bisa ga abin da annabi da sahabbai suke bisa gare shi duk wanda ya saba mu aqida ahlus sunna to ya saba musu kun fahimta don haka duk waɗancan yan bid'a su ake kira yan bid'a mafi munin bid'a ita ce bid'a ga aqida to duk waɗannan bid'o'in su ga aqida ne amma yanzu bid'a addu'a suna ta shafi aqida bid'ar maulidi ta shafi aqida to kaga waɗannan bid'o'i ne waɗanda ba su hitar da masu mai su ga addini amma mutum ya bude baki ya ce Allah bai san wani abu bai jingina jahilci ga Allah wannan kafirci ne kaga bid'a ce ta kafirci don haka bid'a ta kasu kashi uku akwai bid'a mukaffara bid'a mai kahirta mai yanta irin bid'a waɗannan bangarorin na bata bid'a masu cewa Allah Allah bai san abin da bayi za su aikatawa ba kaga bid'a ce mukaffara sannan akwai bid'a muharrama bid'a wadda take haramci mai yanta bai kai ga zama kafiri ba amma dai ya aikata babban laifi sannan akwai bid'a makaruhiya ita kuma laifi ce amma laifinta bai kai na haram ba to wayannan su ne nau'ukan bid'a da mun kasan da su amma bid'a wajiba da bid'a mustahsana wannan duk maganganu ne kawai Allah ya gafarta mana to kun ji kadariya ko to su ne yake son ya walwale aqidar su shi Imam Dahawi ya kawo abin da ahli sunna sun ka tsayo akai ne yace wa asalul qadari asalin kaddara wanda yan kadariya suke maganganu game da su wanda annabi ya yi muna kashedi yace idza zikiral qadaru fa amsiku kun fahimta sannan kuma yace muna alqadariya majusu hadhihi al-umma yan kadariya su ne majusawan wannan al'umma sai yace asalin kaddara kaddara duka game ta wuri guda asalin kaddara sirrun lahi ta'ala sirrin Allah ce maɗaukakin sarki fi halƙi ga halittunsa. To menene ma'anar cewa asalin ƙaddara sirrin Allah ce? Wato kenan ƙaddara tana daga cikin abubuwa waɗanda na keɓanta ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan suna daga cikin abubuwa na gaibi, shi an zama ne siri, sirrin Allah gaibi ne. Abubuwa na gaibi abinda an ka nema gare mu yi imani da su. amma ba a nemi mu kutsa ga sanin hakikanin yaya suke ba kun fahimta don haka na abin da ya shafi kaddara abin da an ka nema gare mu kawai mu yi imani da su amma mu kutsa yaya an kai kaza yaya to an ce Allah ya shi ya yi kaza wannan wannan ba aikin mu bane kun fahimta to yanzu kenan tunda ya ce asalin kaddara siri ne na Allah kenan mun kore kaddara mu ahli sunna ko mun yadda da ita mun yadda da ita amma matsayin siri na Allah kun fahimta domin kuma akwai waɗanda da saba mai 'yan ƙadariya su 'yan ƙadariya ba sun ce gaba ɗaya babu ƙaddara ba la ƙaddara babu ƙaddara to akwai wasu da ake kira jabariya su ko jabariya su ne complete opposite na 'yan ƙadariya 'yan ƙadariya sun kore ƙaddara su ko 'yan jabariya sun ce a mutum shi ke ƙaddara al'amura ne duk da dama don jama'ar da ya ta gambo ba a wuce shirin kaddara ba ko kuwa da mata ka cewa babu na kware ga itin kushewa dama duk wanda ya saba ma alkur'ani da sunna fa ma za ba adal haqqi illa dalal babu babu tsaka tsakiya ni ba ban ta da wancan bata da zarar ba ta da gaskiya to kana cikin batattu in ko ka bar batattu babu wurin tsaya tsakiya kana tare da masu gaskiya to Allah ya sanya mu tare da masu gaskiya to yan jabariya su ko sun kace komi na na mutum shi kayan abi ne da kai ne kun fahimta to to shine yace siri ne na Allah ashe zaman kaddara siri ne na Allah shine ashe kenan dai akwai kaddara sannan kaddaran nan kuma ta shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan al'amari ne na siri kaddaran nan da ita ne Allah tabaraka wa ta'ala yake kaddaro al'amura duk abinda kun ka gani ya faru ne duk duniya ba abin da ke faruwa da sama da ƙasa da barzahu da ko'ina ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya ƙaddaro. Allah yana ƙaddaro abin da yake so lokacin da yake so yadda yake so. La yus'alu amma ya falu wahum yus'aluna ba a tambayar Allah don mi kai kaza su mutane su aka tambaya don su abbayi. Kun fahimta? Don haka ashe kenan cikin ƙaddara Allah, Allah shi ke rayawa. wanda dukkan gani raye wa raya shi Allah cikin kaddararsa Allah shi ke kashewa duk wanda ka ga ya mutu sakacinsa ne a'a kaddar cikin kaddara Allah ya mutu Allah shi ke arzuta shi ke talautawa don haka in ka ga mutum da wadata kokarinsa ne kawa ne ya iya kasuwanci wallahi ko kowa ne ya yi karatun boko ya yi karatun Allah shi yasa ya samu dukiya a'a kaddarwa ta ta Allah in kasuwanci ne dan kasuwan nan tun kafin a haihe shi suna nan suna kasuwanci ai ba zan masu kuɗi ba shi ya taso zu guda Allah ya wadata shi ashe ba kokarin bada ta yana ba kaddarwa ce ta Allah haka tallakan ga shi ko akwai mai son talauci ga kansa ashe ba saka sa bane kaddarwa ce ta Allah sai ya ga mutum gursun gumin kato amma ya kai la'asar bai kara kumallo ba ga ƙarhi Allah ya bashi amma Allah ya hana mai dubar da zai iya ci da kai nai sai ka ga mutum gashi dan karami amma Allah ya bashi cigimi cigimi yanzu dangote da an ka ce ya kowa kuɗi afirka shi ya kowa ƙarfi shi ya kowa ilimi shi ya kowa iya sana'a to ya an ka ya kowa kuɗi afirka ƙaddarwa ta ta Allah inda akwai wanda aka inda mu kai ba dangote muka ba ba wani babban malami muka samu bashi ya ko taimaka mu addini amma da yake ba mu kai ƙaddarwa ta ta Allah dangote na ƙwarai na ba na ƙwarai na ba babu ruwan Allah da wannan mumini ne ba mumini na ba babu ruwan Allah da wannan yana taimakon addinin Allah da kuɗin ko fasadi ya kai da kuɗin ba ruwan Allah da wannan haka ya kaddaro kadan gote ya kaddare ya zan number one da kuɗi duk Afirka kuma ba mai iya canzawa ka gani da yana cikin kaddarowa Allah kun fahimta mutum ya zan musulmi wani ya zan musulmi wani ya zan kafiri yaya an kai musulmin can ya zan musulmi kaddarowa Allah haka Allah ya so ya an kai kafiri ya zan kafiri ba addinin da yadda da kafirci ko akwai shi da yahudanci da maguzanci da me da daidai da wutar da kaga majusa na bauta da nuhin mi da nuhin ibada don su samu lada iyaka kuren hanya sun kai ashe kenan sun yadda da ibada kuma har tunda suka bautar wani abu ashe sun yadda akwai lada kuma akwai akwai zunubi tunda har suka bautar wani abu iyaka kuskuren hanya sun kai sun ka bauta mu abin da bai kamata a bauta mu ba sun ka bauta mu wuta wuta boye Allah ta irin su don haka to kamar yadda musulmi bai zan musulmi ba sai da kaddarowa Allah haka kafiri bai zan kafiri ba sai da kaddarowa Allah kun fahimta to duk waɗannan a takaici dai malaman ahli sunna sun gama mana magana cikin sentence guda sun ka ce wa maqadirul umuri bi yadihi kaddarowa al'amura duka ga hannun Allah take da na alkhairi da shari duk abin da ka gani ba abin da ke faruwa kamar yadda na soshi masu yawa na alkur'ani sun ka ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamina wani wuri yace huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira ba abinda kuke so ku mutane sai in Allah ya so duk yadda mun ka so ku bari in mun ga makaratu mu taimai kaza in Allah bai so haka nan ba muna iya yi ba mu iya yi don haka duk abinda ka ga ya faru ya faru ne da kaddarwa Allah dan nan duk duniya ba abinda ke faruwa sai abinda Allah ya kaddaro to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna kun fahimta to to yanzu tun da mun ce aƙidon ahalis sunna duka an gina su ne akan alƙur'ani da hadisan manzon Allah to ina dalili yake cikin ƙur'ani ko cikin hadisi cewa Allah shi ya kaddara al'amurra ina dalili yake cikin ƙur'ani misali cikin suratul qamar Allah tabaraka wata'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin mu komi mun halice shi da kaddara duk abin da kaga Allah ya halitto to da kaddara Allah an ka halicci abin nan kaddara ta fito cikin Qur'ani ko bata fito ba ta fito wani wuri cikin suratul furqan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai fa qaddarahu kuma ya kaddaro shi taqdiran kaddarawa ashe kaddara ta fito cikin Qur'ani ko bata fito ba sannan ayoyi da yawa kuma Allah ya nuna ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya so sai abin da Allah ya so wa mata sha'una illa an ya sha Allah ku mutane ba ku iya son komi sai in Allah ya so ko da kun so abu in Allah bai so ba ma'ana bai kaddaro ba abin ba zai faru ba Allah ya ce walau shi'ina la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'ina walau shi'ina da mun so mashi'a kenan ta Allah wadda mashi'a hadu suke da kaddara da mun so la'ataina kullu nafsin da mun ba kowace rai guda har shiryarta sai a sa kowa har fir'auna da kowa su Abu Jahl kowa ya zan shiryayye inda Allah ya so ashe kafircin da kafiri ya da fir'auna ya da hamana da Abu Jahl da su kafiran ada da sun sauransu duka sun yi ne da kaddarwa ta Allah kafiri bai sai ya zan kafiri ba sai da kaddarwa Allah kamar yadda mumini bai sai ya zan mumini ba sai da kaddarwa Allah to daga baya cikin yan kadariya da sun ci gaba ɗaya la kadara to sai an sai an ka samu wasu masu sassautar ra'ayi da wa'azi ya kama su sai sun kace sun yadda akwai kaddara Allah yana kaddara al'amura masu saukin ra'ayi sun kace amma alkhairi Allah ya kaddarowa duk abin da ba alkhairi ba to ba za a ce Allah ya kaddaro shi ba misali kafirci da musulunci imani da kafirci imani ba alkhairi ba sun kace to sun yadda in kaga mutum mumini Allah ya kaddaro ya zama mumini amma kafiri ba za a ce Allah ya kaddar zama wace kafiri ba wasu an ma sauƙin ra'ayi kun fahimta ba za a jingina kafirci kafiri to wasa ya zan kahiri sun kace shi ya zan kahiri da kansa ba Allah ya kaddara Allah Allah bai kaddaro abin da baya da kyau kun fahimta to me kai su ga wannan saboda rikicin da ya same ya same kwakwalwarsu sai sun ka haɗe mashi'a ta Allah da kaddara ta yi da kuma son Allah da yarda ta yi da mashi'a da kaddara haɗe suke wa ma sha'una illa an yasha Allahu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin kaga da mashi'a ta Allah da kaddara Allah hadu suke ba abin da ke faruwa sai da su duk abin da ka gani duniya yana cikin mashi'a da kaddarwa Allah kun fahimta to sai sun ka haɗe da mashi'a da kaddara sun ka haɗe su da yarda da nufi yarda yanzu in an ka ce Allah shi ya kaddaro abu kaza ya faru duk abin da Allah ya kaddara ya faru Allah ya yarda da shi Allah bai shi ya yarda da shi ba kafiri bai sai ya zan kafiri ba sai da kaddarwa Allah amma Allah ya yarda da kafirci bai yarda da kafirci ba kamar yadda ya ce wala yarda li ibadihil kufra Allah bai yarda da kafirci ba ashe kenan kaddara daban kuma son Allah daban kun fahimta so da yadda kamar yadda da kaddara da mashi'a gida guda suke dunkule suke hakan ga da al'irada da alhubbu su kuma dunkule suke da nufin Allah sannan da yarda Allah su ko haɗe suke kun fahimce ne ƙaddarowa da mashi'a Allah ta ba abin da ka faruwa sai tare da Allah ya ƙaddaro shi amma ba duk abin da Allah ya ƙaddaro kuma ya yarda da shi ba Allah ya ƙaddaro mumini ya zama mumini Allah ya yarda da imani ko bai yarda da imani yana son imani ko bai so hakan ga Allah ya ƙaddaro kafiri ya zan kafiri amma Allah ya yarda da kafirci yana son kafirci to ka gani to sai kunyar su ta buga kunyarsu ta buga ta ya muce musu sai sun ka ɗauki da mashi'a Allah da son Allah da sun ka ba su ma'ana guda to shi yasa sun ka faɗa cikin waɗannan rikita don haka mu yanzu me zai fitar da mu daga wannan rikita mu bambanta su mashi'a da kaddara mu aje su gida guda da so da yarda mu aje su gida guda kuma they are entirely different daban-daban suke da juna kaddarowa Allah daban da yarda Allah mashi'a Allah daban da son Allah Allah shi ka kaddara abu shi ka son ya faru amma kuma ba wai don Allah na son abin ko ya yadda da shi ba kun fahimta to da zaran mun kai wannan kaga mun hita da cikin wannan rigingimu na yan kadariya ina fatar kun fahimta sai ya ce lam yaddale ala zalika malakun muqarrabun ita kaddara ta Allah wanda ya ce asalin kaddara siri ne na Allah ga halittunsa ko to ka kenan duk abin da ya faru cikin halittu to haka Allah ya kaddaro don haka in alkhairi shi yasa daga cikin rukunnan imani hadisin jibrilu wanda jibrilu yazo yana tambayar manzon Allah mal islamu mal imanu ko da yace mal imanu me ya amsa mai yace al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yace wal qadar khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri cewa me duk daga Allah suke ba wanda isa ya kawo alkhairi sai Allah kamar yadda ba wanda isa kuma ya kawo sharri sai Allah kama hadisin dan Abbas jiya mun yoshe ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa billazi karkatabahu Allahu laka wala wishtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa billadhi karkatabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlamu wajafat as-suhuf kaga ashe kenan da alkhairi da sharri duk ga hannun Allah suke kun fahimta to ita wannan kaddara wadda yace siri ce ta Allah lam yadali ala zalika malakun muqarrabun malakun muqarrabun wani mala'iki makusanci wurin Allah lam yadali ala zalika bai iya tsinkaya akan kaddaran nan ba wanda yanzu in mun ka gama karatun ga mun ka hita me zai faruwa gare mu wani kila mota kahin ya kai gidan mota za ta buge shi shin da ya san mota za ta buge shi yana tahiya sai ya zama ne yana har bayan la'asar in ta kai ga ya kwana nan sai ya kwana amma saboda bai sani ba sai ya hita yana hita kawai sai abu goma a ce wallahi ga wani can mota ta buge shi inna lillahi yanzu kuma ga makaratu da shi ashe kenan ba wanda ya san da kaddara to ba wai mu dai abba mu sani ba yace malakun muqarrabun wani mala'iki makusanci wurin Allah irin Jibrilu lam yaddali ala zalika bai iya tsankaya akan kaddara bai Jibrilu bai san abin zai faru sai an kire shi an ce ta ka faɗi kaza ko ta kai kaza kun fahimta wala nabiyyun mursalun haka annabi wanda an ka aiko da sako annabi manzo shi ma bai iya tsinkaya akan kaddara ba wanda ya san kaddara sai Allah ashe kenan kaddara gaibi ce shi yasa yace sirrul lahi ta'ala fi khalqi ashe kaddara gaibi ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna kace duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah ko mutane ba san yaushe za a tayar da su ba kun fahimta don hakan ga kaddara kenan gaibi ne na Allah abinda an kai an ka nema gare mu ga abinda ya shafi gaibin ubangiji mu imani da shi amma to ni to ne yaya to abu kaza ya faru don mi da kaza ya faru wannan guluwi ne kun fahimci wannan wata ammuku zurfafawa wan nazaru da kuma yin dubi fi zalika ga abinda ya shafi kaddara ka zurfafa bincike kai na profesa mai bincike to tun da an ce Allah shi ka kaddarowa sai na bincika ya ka kaddaro abubuwa ya ya kaddaro abu kaza ya kaddaro abu kaza shine ce zurfafawa da kuma yin dubi ka tsaya kai mai hankali da ba da hankali aka dubi ba ana dubi da ido ana dubi da hankali to abin da ya shafi tauhidi kaga da da hankali ake am ka yi amfani da hankalin ka yi dubi fi zalika abin da ya shafi kaddara ya Allah ka kaddara al'amura zari'atul khizlani tsane ne na tafewa tsane in ka ga tsane me ake yi da tsane a haushi a kai ga wata gaya ko to tsane ne mataki ne na tafewa in ka ga mutum ya zurfafa ga binciken abin da ya shafi kaddara ko duk abin da ya shafi gaibi ko ko sa hankali na ya yi amfani da hankali na ya bincike abubuwan da na shafi kaddara abubuwa na gaibi to wannan ya hau tsane ina ne matukar tsanin nan alkhizlan ga yanzu in ka hau tsane karshen gina zai kai ka ko in kana son ka hau rufin ana so a hau rufin ga kila ya hude yana ruwa ana so a liƙe ba tsane za a hawa ba to iya ka tsane dai ya kai ka bisa rufin to shine bincike zurfa bincike da kuma sa kaifin hankali a yi tunani ga abin da ya shafi kaddara ko da wani abu na gaibi tsane ne wanda zai kai ka ga taɗewa kun fahimta wa sulamul hirmani kuma tsane ne shi ma na haramta ma mutum rahamar Allah wa darajatu duguya ne kuma matakala ce me matakala kamar da eh to kamar stairs misali matakala ce ta girman kai kaga ashe kenan kamar dai ma Imam Dawu yana son ya nuna muna haramun ne zurfafa bincike da kuma sa kaifin tunani ga abin da ya shafi al'amura na gaibi irin kaddara falhazaru don haka sauna kullul hadar dukkan sauna min zalika ana yi daga wannan ma'ana ana tsorata sheka kowace irin tsoratarwa daga zurfafawa ga abin da ya shafi kaddara da kuma sa tunanin basira ga abin da ya shafi kaddara sauna kowace irin sauna min zalika daga wannan nazaran ga yin dubi wa fikirin da tunani wa wasu wasatan da wasu wasi yin dubi ga abin da ya shafi kaddara da sa tunaninka ga abin da ya shafi kaddara da tsayawa kana wasu wasu cikin zuciyarka ga abin da ya shafi kaddara duka aji wannan iyaka abin da anka nema kaddara gaibi ce abin da anka nema gare mu yi imani yaya yake don mi ya zan kaza ya anka ya zan kaza wannan ba a zamuna ba kun fahimta fa inna Allah ta'ala dawa ilmal qadari Allah madaukakin sarki ya nade ilimin kaddara an anamihi daga halittunsa ya nade ya rufe kaga ashe kenan ba abu ne wanda wanda wanda an ka yadda ilimin mu ya kai gare shi ba Allah ya rufe shi ya bin maka ne sani ne wana hahum kuma ya hani talakai ne an maramihi daga nema ne kama qala ta'ala fi kitabi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace cikin littafin sa alqur'ani yace la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayar sa dangane da abin da yake aikatawa Allah ya abu kaza a ce to wai don mi da Allah ya kaza wannan rashin ladabi ne kun fahimta taɗewa ne da rashin arziki la yus'alu ba a tambayar su amma yaf'al dangane da abin da yake aikata wahum amma su mutane yus'aluna su ake tambaya kai kai abu kaza a ce don mi kai amma shi Allah ba a tambaya kai kun fahimci wannan faman sa'ala don haka duk wanda yayi tambaya lima fa'ala don mi Allah ya aikata kaza faqarrar da hukumar kitabi yayi raddi ga hukuncin alqur'ani wa marar da hukumar kitabi wanda ko ya raddi ga hukuncin alkur'ani kana min alkafirina ya zan cikin su fir'auna mu yi warshi ko kana min alkafirina ya zan cikin kafirai kaga kafirci ne to kun ji wannan magana ga abin da ya shafi kaddara ko don haka abin da za mu fitar dangane da wannan cewa asalin kaddara dai siri ne na ubangiji me ma'anar zaman tasiri na ubangiji wato kaddara al'amari ce na gaibi gaibi abinda an kai nema gare mu kawai mu yi imani da shi ba a neme mu bincike yaya yake don mi da an kai shi ba don haka duk abinda kaga ya faru da da halitta da kashewa da rayawa duk sun shigo cikin kaddara Allah shi ke cikin kaddara ta ikonsa na kaddara shi ke halitta wanda ya so ya kashe wanda ya so shi ke ɗaukaka wanda ya so ya kaskanta wanda ya so ya ba wanda ya so mulki ya karɓe ga wanda ya so ya arzita wanda ya so ya talauta wanda ya so kuma sadda ya so wani ma yana cikin talauci yau sai Allah ya canza ya bashi wadatar ana tambayar don mi da Allah ya wadata shi bayan shekaran jiya ba har talakana don mi to bana ya samu kuɗi ko ko yana cikin wadata sai Allah ya talauta shi ana tambayar don me mutum na da wadata kun ba mu san an yi mai gobara ba mu san yan hoshi da makami ko bara ba wata kaddara amma ga abin ya kare don mi da ya kare ba a tambaya kun fahimta don aikin Allah ne to shi shi ya abin da zamu iya fahimta ashe kenan duk abin da kaga ya faru wa kaddaro shi Allah ashe Allah na da kaddara sannan khairihi wa sharrihi kuma kaddaran nan annabi ya ce ta alkhairi da ta sharri dukkan su ga hannu ba mai iya kaddaro wani abu illa Allah kun fahimta shine ma'anar ahli sunna sun ce sun ka ciwo maqadirul umuri bi yadihi kaddarowa al'amura duk ga hannun Allah take al'amuran nan na sharri ne ko na alkhairi to ashe kaga nan ne kuma ba wai sai yan kadariya ba har ahalis sunna akwai waɗanda an ka bari baya ga matsalar kaddara yanzu ya alheri ya same ka kana yadda cewa Allah ne amma wani yan sharri ya same wallahi wanda ya kulla min sharri imanin ka ya tangarda ko ya tafi daidai ya samu tangarda sharri ina san sharri kaddara ya kulla sharrin in ba a yi dace da mashi'a ta Allah ba kullun nan nashi yana yana yiwa ba zai yiwu ba don haka maimakon ka cewa ne ya kulla min shi dauki haka Allah ya kaddaro domin ko ya kulla in Allah bai kaddaro bai yi wa ma sha'una illa an yasha Allah kun fahimta to kaga wannan yana cikin abin da wannan ke karantar da mu ko yace wallazi alaihi ahlus sunna wal jamaa abinda ahlus sunna wal jamaa suke akai ne anna kullu shay'in komi bi qada'illahi wa qadari yana tafiya ne da hukuncin Allah da kaddarowarsa to kaga nan mun ka saba mai yan kadariya yan kadariya sun ka ce ya alkhairi shi Allah ka kaddarowa amma shari mu mutane muke kaddaro mu kanmu in ka ga mutum ya zan fasiki da gangancin sa ne ba Allah ya kaddaro Allah bai kaddaro mutum ya zan fasiki in ka ga mutum ya zan kafiri gangancinsa ne in ka ga mutum da talauci ba Allah ya kaddar zama ta talaka ba saka ce shi abbai tashi yayi bida ba mu ko mun ce a duk abin da ka gani da kafiri da fasiki da talaka da maciyaci da wane ne kaddarwa ce ta Allah in ka yi bida kaman me kun fahimta to sannan kuma wa anna Allah ta'ala khaliqu af'alil ibad Allah shine mahaliccin ayyukan bayi sun ka ce bayi suke yin ayyukansu on their own ba hannun Allah ga ayyukansu musamman miyagun ayyuka kaga amma mu ahalin sunna muna da ra'ayin ayyukan bayi duka Allah shi ya halicce shi ya halicce mu shi ya halicce duk abin da zamu aikatawa tunda ba an faɗi ba cikin hadisin dan Mas'udu yace wa yumar bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi tun mutum na cikin cikin uwa ta wata hudu ba a ko haife shi ba an rubuta duk aikin da zai aikatawa ashe kenan shi ya kaddaro aikin ko kaddaro mai an kai kaddaro mai an kai sannan tun da kuma tun mutum na cikin cikin uwa sai an rubuta yaya aka cewa kuma Allah ya umarni a rubuta abu kuma bai san da shi ba a ce kuma Allah bai san abin da bayi za su aikata ba sai son aikata kaga wannan duka ya saba mana soshi na Qur'ani da hadisai ko sannan kare da karau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin mu komi mu halice shi da kaddara kullun nan kulliya ce ba juz'iyya ba komi na alkhairi kenan da na shari da wanda Allah ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba duka Allah halice daga ma'ana ba abin da ka faruwa sai abin da Allah ya kaddaro kuma Allah cikin wata aya ya ce wa kulla shay'in wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira kuma Allah shi ya halicci kome kuma shi ya kaddaro shi kaddarawa kun fahimta to kaga wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ita ce imamu dahawu yake son kowa ya kudurta yanzu mun fahimci abinda magana ke nufi to kaga nan yace nan mun ka saba ma yan qadariya da mu'tazila yace wa khalafa fi zalika al-qadariyya wal mu'tazila wannan ya saba ma aqida ta kadariya da mu'tazila wa za'amu sun ce annallaha annallaha sha al-imana min al-kafiri Allah shi ya so imani daga kafiri walakin al-kafira sha al-kufr sai dai kafiri shi ya so kafirci da kai ne ma'ana in kaga kafiri yayi imani wa kaddaro mai yayi imani Allah waso yayi imani Allah amma kafiri in ya ci gaba da kafirci ba Allah ya kaddaro kafircin ba shi yayi abi ne kaga ashe kenan Allah shi ka kaddaro alkhairi amma mu mutane muke kaddar shari ga kawunan mu kun fahimta to sai yace daluluwa waɗanda ke nuna kaddara Allah shi ke kaddar komi na alqur'ani da sunna ga sunan Allah tabaraka wa ta'ala bayan waɗancan ayoyi faƙaddarahu waƙa faƙaddarahu inna kulla shay'in khalaqnahu ko wa khalaqa kulla shay'in hi faƙaddarahu taqdira da inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin ga wasu ayoyi kuma masu nuna Allah shi ke kaddarowa Allah ya ce walau shi'ina da mun so la'ataina kulla shay'in kulla nafsin huda da mun ba kowace rai shiryarta duk kowa ya zan shiryayye sai ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai zance ya gabata ya tabbata daga gare ni cewa ni la'amla anna jahannama lalle sai na cika jahannama min aljannati daga aljanna wan nasi min aljannati sai na cika jahannama min aljannati daga aljannu wan nas da mutane ajma'i na gaba dai ko suwa Allah Allah ya alkawarin sai ya cika jahannama daga aljannu da mutane waɗanne irin aljannu da mutane za a sa cikin jahannama kaga kafin rai shekenan ka'ida ce kuma a gangansu wani wuri ya ce walau sha'ar rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi imani ba a samun kafiri ko guda ashe kenan cikin mashi'arsa da kaddararsa an ka samu kafiri kun fahimta afa an ta tukurihun nasu shin kai annabi kana iya tilasta mutane hatta ya kunu muminin har zan muminai mashi'a ce ta Allah ya zama su su yi imani wasu ba su yi ba wani wuri Allah ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah ba ku son komi sai in Allah ya so kenan su mutane ba su da iko akan komi duk abin da kaga mutum ya zartas to mashi'a ta ta yi daidai da mashi'a ta Allah in ka so Allah ya so sabanin son ka son wa zai tabbata na Allah tabaraka wata'ala naka sai zannal anbuwayat baka iya zartar da shi don haka in ka ga ka so abu kuma ya zarcewa da ka so to kayi arziki yayi daidai da wanda Allah ya so don haka ƙarshe in abin ya faru kai za mu ɗauka kai ko Allah mu dai mu musulmi ahli suna abin da muka ɗauka ba ƙoƙarin ka bane haka Allah ya yi kaga duk an huta ko wani wuri Allah ya ce wa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima man yasha illa duk wanda Allah ya so yudallilhu sai Allah ya batar da shi ashe wa ke batarwa Allah wa man yasha wanda kuma Allah ya so ya ji alhu ala siratin mustaqimin sai Allah ya sanya shi akan tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu ashe da kafiri da musulmi kowannen su karkashin mashi'a da kudura Allah yake sai dai mashi'ar ta kasu kashi biyu ko ko kudurar ta kasu kashi biyu kun fahimta to akwai kudura kauniya kadariya sannan akwai kudura kauniya shar'iyya duk abin da Allah ya kaddaro ya faru kaga ya faɗo cikin ƙudura kauniya ƙadariya da wanda Allah yadda da shi da wanda bai yadda da shi ba abin da ya yi daidai da shari'a musamman abin da bai daidai da shari'a ba ya shigo cikin ƙudura kauniya ƙadariya kamar kafirci ga kafiri Allah ya yadda da kafircin amma kuma shi ya kaddaro to ƙudura kauniya ƙadariya kenan sannan abin da ya yi daidai da shari'a kamar musulunci ga musulmi ko ayyukan da'a da sauran abin da ya shafi da'a ga ubangiji shi ko kudura kauniya shar'iyya kenan abin da ya daidai da shari'a Allah ya kaddara kuma ya daidai da shari'a kun fahimta yace fa man yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yake son ya shiryar da shi ya shara sadarhu lil islam Allah yana bude kirjinsa ga fahimtar musulunci yan Allah yana son ya shiryar da kafiri sai ya bude kirjinsa ya fahimci musulunci wa man yurid an yudilla wanda Allah ke son ya batar da shi ya ji alsadarahu dayyakan sai ya sanya kirjinsa mai kunci harajan mai tsananin kunci ka annama yassa alfi sama ya koma kamar dai yana takawa ne a sama ka san mai takawa sama da mo kai sama da mo ka ƙara zama cikin kunci kaga ashe kenan jama'a ko mina na yana cikin kaddarowa Allah to abubuwa kuma ga waɗannan na ayoyin ƙur'ani kenan to ga hadisai kuma abubuwan da ke nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ƙaddar abubuwa da abubuwan da ya yadda da su da waɗanda bai yadda mi ke nuna mana daga cikin abubuwan da Allah ya kaddaro akwai waɗanda bai yadda da su ba kamar kafirci da sabon Allah shi ya kaddaro su amma bai yadda da su ba su ko akwai hadisai yace wa fi sahihi anan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal cikin yazo cikin bukhari ko ko cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha kariha lakum salatan Allah ya kyamatar muku abubuwa guda uku ashe shi ya kaddaro su ba ku iya yin su sai da kudura ta da mashi'a ta yi amma kuma bai son su ashe shi ya nuna cikin abubuwan da ba duk abin da Allah ya kaddaro kuma Allah ya yarda da shi ko yake so ba kun fahimta sai ce inna Allah kare hakare halakum salatan Allah ya kyamatar muku abubuwa uku kila wa kala ya kyamace an yi an ce kegumi ba shine an yi an ce ba wa kasarta su'al da wayan roƙo ko yawan tambaya as-su'al ko ya zan tambaya ko ya zan roko yawan roko ko yawan tambayoyi Allah bai son su waya da atal mal da tozarta dukiya walakan ta dukiya alan bazzaranci Allah bai son waɗannan duka ba ku iya yi sai da kudura ta amma kuma bai bai yadda da su ba cikin wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi kama yakrahu an tuta ma'asiyatu Allah yana son an yi kaza a yi riko bi rukhasa yi da rukhasa tai ashe kenan daga cikin abin da Allah ya kaddaro kuma akwai abubuwan da yake so kama ya karau kama yadda yake kin an tuta ma asiyatu a zoma sabo nai kenan daga cikin abin da ya kaddaro kuma akwai abin da yake ki kamar cikin suratul isra'i Allah ya lisa abubuwa shirka zina kisan kai da sauran abubuwa yace kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha duk wannan munin sa ya kasance makaruhan abin ki inda rabbika wurin ubangijinka abubuwa ne masu muni waɗanda Allah ya ki su kaga duk Allah bai son su kenan amma ba gudan su da haka eh sai dan Allah ya kaddaro kun fahimci wannan to to sai maganar da yayi kuma ta ƙarshe yace fal hadar kullul hadar min zalika don haka sauna kowace irin sauna daga wannan nazaran wa fikiran wa waswasatan daga ka sa tunaninka ko ka yi dubi ka sa dubinka ko tunaninka ko wasu wasi ga abin da ya shahi al'amarin kaddara shi kuma saboda hadisan da an karwato daga annabi sallallahu alaihi wasallama na farko akwai hadisan abu huraira yace ja'a nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wasu mutane sun zo da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ila rasulillahi sun zo inda manzon Allah fasa'alu sai sun ka tambayi inna najidu fi anfusina ya manzon Allah muna samun wasu abubuwa cikin zukatanmu ma ya ta'azama ahaduna abinda yake girmama ga ɗayan mu an ya takallama bi shi magana game da shi shedan na sa mana wasu tunani ba wata rana kana zinna ka to an ce Allah shi ya halicci komi to shi Allah ya halitta ana samun irin wannan tunani ko ba a samu to min ka sa wannan tunani ka sani eh qala sai ya ce wa annabi ya ce wa kad wajadtum kuna samun irin wannan tunani qalu na amsun ka ce eh qala sai annabi ya ce zalika sarihul imani wannan shine tsantsar imani wanda bai yi imanin da Allah ba ma yana tunanin wahalici Allah ai saboda imanin da kai shi ya jawo ka to an ce Allah kuma imanin da kai cewa Allah shi ya halicci komai ai ya ja ka kai wannan tunanin amma ni an ka so da zaran kai wannan tunani kuma ya tsaya nan ka a ci gaba da yi kun fahimta rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi kaga kaga ashe abubuwan da ake shedan ke sa ma cikin tunaninka amma baka ai an ce ka faɗe da baki kana ganin girman haɗi ne da baki to duk imani ka jawo su to amma me yayi matsaya kada ka bar shedan ya ci gaba da janka waɗannan tunanin daga shedan ne amma kar ka bar ya ci gaba da janka to da ka ji shi sai ka ce amanna amanna billahi mun yi imani da Allah kun fahimta shi ke sai ka bar tunanin to imani ke sa irin wannan wali muslimin aidan kuma daga muslim dai an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qal daga dan mas'ud ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil waswasa an tambayi manzon Allah game da waswasin da shedan ke samun mutum game da abin da ya shafi Allah cikin zuciya ta fa qala yace tilka mahadul iman wannan shine tsuntsar imani shi ya nuna kana da imani kun fahimta ka gani kaga duk waɗannan dai suna nuna mana abubuwan da na shafi ubangiji to a tsaye shaucin cikin zuciya to haka dai ga sunan dai ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani yana fatan dai mun hita daga wannan to to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka menene imamu dahu yake son ya karantar da mu cewa kaddara dai tsiri ne na ubangiji al'amari ne na gaibi an yi yan yadda mu yi imani an ne mu yi imani da gaibi ko ko mu hita batun gaibi an ne mu yi imani da shi amma imani kawai ba tare da bincika yaya an kai kaza ya an kai kaza ba to haka an ka nema gare mu ga sha'anin kaddara don haka annabi ya ce ya za zikir alqadar fa amsiku in kun ji wasu na maganganu game da kaddara to ku kan bakon bakin ku kan kusa bakin ku kun fahimta don haka mu dai yanzu mun yi imani duk komi kan gani duniya Allah ya kaddaro shi na alkhairi da shari da wanda ya mun daɗi da wanda bai mun daɗi ba mutum bai da iko akan komai sai abin da sannan mun yi imani ayyukan bayi Allah tabaraka wata'ala ke halitta su kuma mun yi imani Allah yana sanar da duk abin da bayi za su aikatawa tun kafin su aikata su Allah ya san da su mun yi imani kaga mun saba ma yan kadariya kenan ko to yace fa hada jumlatu ma ya hataju ilaihi man huwa munawwarun munawwarun qalbuhu haka yake to wannan abubuwan da ya ambata tun harkun littafi kenan mina na ya ambata mun yi tsallake ko daidai muke daidai muke ko to yace fa hada wannan hada ishara ce ga mi ba magana kaddara ɗaya ba duk abubuwan da ya ambata na itiqadi abinda an wajibi musulmi ahlus sunna ya kudurta jumlatu ma ya hataju ilai jumla ne na abinda man huwa munawwarun qalbuhu wanda anka haskaka ma zuciya tai yake da bukata zuwa gare shi min auliya illahi ta'ala da cikin masoya Allah su ne waliyan Allah duk wanda an masoyi Allah to wannan jumla ce da cikin abubuwan da duk wani mai son Allah wanda an ka haskaka mai zuciya yake da bukatar sanin sa kuma ya kudurta shi alhamdulillah duk mun san waɗannan dai da ya kawo kuma alhamdulillah ba mu da jaya ga kowa da duk mun yarda da su kun fahimta وهي درجة الراسخين في العلم wannan shine darajar malamai waɗanda a tabbatattu cikin ilimi waɗanda Allah ya ambata cikin Ali Imran ya cewa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina da mutashabi da muhkam kun fahimta waɗanda adda abin ga cuta cikin zukatansu suke cewa mi Allah ka nuhi da abu kaza amma ar-rasikhuna fil ilmi da abin da ya bayyana bayanin sa ya bayyana da wanda bai bayyana ba duk suna imani da kowanne ba tare da sun tsaya wani tone tone ba suna cewa kullum min inda rabbina to shine yace yin haka yadda da waɗannan abubuwan duka da anka kawo da waɗanda mun ka san yadda su hakikanin su yake da waɗanda anka ce siri na na Allah kada mu bincika to yadda da su hiya darajatul rasikhina fil ilmi ita ce darajar waɗanda a tabbatattu ga ilimi Allah ya sanya mu cikin su la'anna ilma ilmani domin ilimi na duniya wanda Allah ke ba bayansa ya kasu kashi biyu ilmun fil khalqi mawjudun ilimi na farko ilimi wanda yake mawjudun samamme ne fil khalqi cikin halittu yanzu misali sanin wanda aka salla akwai abin da ya boyu sai da annabi ya bayyana min tun daga ɗahara har ya kai ga alwalla da taimama da wanka da duk ba suna da alaka da sallah ba har ya kai ga tun da bakin tsayuwa ko ko tahiya zuwa masallaci har gina masallaci yadda aka shiga masallaci in ka zo iqama kabbara harama kara duk komi sai da annabi ya bayyana mana ba abinda an ka mu cikin duhu kun fahimta amma irin bayanin da annabi ya ga matsaloli na shari'a mun san su kwaya kwas yadda aka zakka abu dukiyoyin da aka ba da zakka in sun kai gwargwadon nawa aka ba su zakka gwargwadon nawa za a fisuwa wani lokaci aka fisuwa wa za a ba duk wannan annabi ya bayyana muna ayyukan hajji tun da bakin hitakka gida abin da za ka yi in ka ta yi miƙaci da bakin miƙaci ka kama hanya kahin ka isa maka in ka isa maka ya za ka kaza har a ɗauki harama har kaza har a walwale duka annabi ya bayyana min da za a hajji da sauran ayyuka duka harka aure harka cinikayya abin da ya halatta da wanda bai halatta ba abin da an haram da wanda ba ba ba ba abin da an halam da wanda an haram duk annabi ya bayyana duk abubuwa annabi ya bayyana mana amma mun samu irin bayanin nan ga al'amuran gaibi yanzu ga kaddara ya ce siri ne na Allah ba a bincikawa siffofin Allah da sunayensa mun samu bayani kwata hilla ba mu samu ba abinda an ka nema gare mu kawai mu yi imani da su to kaga shine yace ilimi ya kasu kashi biyu wanda asaman mai cikin halittu wanda duk suna shi kamar ilimin shari'a misali abubuwan da an ka nema mu yi na shari'a ibadodi wannan kaga duk an bayyana mana shi kwatta hilla wa ilmun fil khalqi mafqudun da kuma ilimin da yake mafqudun rasashe ne babu shi fil khalqi cikin halittu Allah bai ba halittu shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ne har ya kare bai yi cikakken bayani game da su ba abinda an ka nema kawai mu yi imani da shi kamar al'amuran gaibi kun fahimta ashe kenan kamar malam na ce muna ilimi ya kasu kashe biyu akwai ilimi bayyananne sannan akwai ilimin gaibi to ilimi bayyananne kamar ilimin abubuwa na shari'a shi shi samamme ne cikin halittu amma ilimin gaibi wannan mafqudun fil khalqi an rasa shi cikin halittu babu shi duk ba mallamin da zaka zo ya ma bayani kwatta hilla abinda kawai an ka nema gare mu ga abinda ya shafi gaibi mu yi imani da su kun fahimci wannan fa inkarul ilmi al mawjudi musun ilimi wanda asamamme kufurun kafirci ne ilimi na shari'a wanda annabi ya bayyana kwatta hilla to kai musu nai kafirci ne wadda a'ul ilmi al kuma da awar ilimi wanda babu ilimi na gaibi kace kai ka sani kufurin shi ma kafirci ne kun fahimta wala yathbutu al-iman imani bai tabbata illa bi qabul al-ilmi al sai tare da karɓar ilimin da asaman mai cikin halittu ilimin shari'a ko wa tarke dalabil ilmin mafqud da kuma barin neman ilimin da babu shi to sannan dai imanin mutum bai tabbata sai da yan biyun ga ka nemi ilimin da an mawjudun fil khalqi sannan kuma hakama kanka daga neman ilimin da an mafqudun fil khalqi to imanin ka ba zai tabbata ba sai tare da yan haka nan min nuna muna haka domin Allah ya faɗi yace gaibi ilimi ne wanda yake banta gare shi kawai amma ilimin shari'a ya keɓanta ga Allah shi ɗai a Allah ya sanar da bayi ne ta hanyar Ƙur'ani da kuma bayanin da manzon Allah ya komi ake da bukata na shari'a an bayyana mana kaga wannan ilimin maujudin fil khalqi kenan amma ilimin gaibi Allah ya waɗi cikin nassoshin alƙur'ani da yawa cewa ya keɓanta gare shi ina fatar kun fahimta misali Allah na cewa alimul gaibi fala yadhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibi baya bayyanar da gaibinsa ga kowa fala yuzira ala gaibi ada bai bayyanar da gaibin sa ga kowa illa man irsala min rasulin sai dai abin da ya so ga manzo sai dai gaibin da ya so manzo ya sani kamar wahayi misali ka gaibi ne kafin a saukar ma annabi wahayi ayi kaza ko abu kaza bai da ya san da shi kaga shi gaibi ne to shi kuma in Allah yana son ya sanar da annabi wani gaibi fa innahu yaj'alu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah yana son ya matsara gaba gare shi da bayanai Jibril in zai zuwa da wahayin kasan jibrilu shi ɗaya na iya jicci duniya duk al'ummomin da an ka halaka jibrilu ɗaya ya halaka su sauran mala'iku sai dai su rake shi kawai to amma duk ƙarfin ganin jibrilu Allah ya kira shi ƙawiyun aminun mai ƙarfi kuma amintacce duk ƙarfin nan kuma in za a zartar da umarnin Allah ba shi ɗaya katawa zai zo da mala'iku kun fahimta to shine yace yaj'al lahu min bayna yadayhi wa min khalfihi rasada Allah yana sanya matsara gaban jibril da bayanai li ya alama an kar ablagu risalata da don Allah ya san cewa sun yi da sakon ubangijin su ba a samu watan garda ba kun fahimta kowa dai bai iya tar jibrilu to kaddara ma ko da wasu na to ba shi ɗaya ki ba kuma ga matsara gaba gare shi da bayanai haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan jibrilu ya faɗa mai kuma Allah zai sanya mai mala'iku gaba ne da bayanai har sai ya isa ga jama'a don yanzu ba a samu tangarda ba to ina magana hadisin garani ku tilkal garani qulula wa inna shafa'atahunna la turja wala turtaja an ka ce wai wata rana lokacin da Allah ya saukan mu annabi afara'aytum lata wal uzza wa manata salifata al ukhra kun ga afara'aytum lata kun ga latan nan wal uzza da uzza wa manata da manata ba gumakan da quraish aka bauta ba kenan to sai wai shedan ya jefa ma annabi wai tilkal garani qulula waɗannan sune abin bauta madaukaka wa inna shafa'atahunna la turja kuma ana fatar ceton su sai shi dan yajiwa ma annabi sai ya karanta shi yasa da ya ƙara karanta suratul najm da musulmi da kafirai duk an kai su juda tunda yanzu an haɗi yanzu ya yarda da gumakan su kaga ga ko ga ƙarya ko ƙarya wa ga bata koyi dadi ba ba gaskiya na ba Allah ya shiryar da mu to ka gani Allah ɗaya san gaibi ko wani wuri yace inna Allah indahu ilmus sa'a sanin alkiyama yau za ta tsayi wannan ilimi ne wanda Allah ɗaya yana wurin Allah shi ɗai wa yunazzilul gayata kuma Allah shi ɗaya san sanda zai saukar da girgije sanda zai saukar da ruwan sa kwacce za a ruwa gobe yayi ƙarya sai dai yan Celsius su ko kaura da kai na hasashe na suka yi ba yanke sun kai ba akwai alama gobe ko yan anjima za a yi ruwa sakkwato alama sun kace hasashe kamar yanzu an kaga hadari me za ka cewa wallahi sai ka kwashi shin ka ga ruwa nan ta yi ai ba yanke kai hadan na ewa ko ba ewa cewa amma alama ta mun ka don haka su ko in sun kasa na'urorin su za su ga alamomi su ce to akwai alama amma da za su yi yanke tabbas gobe za a yi ruwa to sun zan kayan sun yi karya ba wanda ya san sanda za a saukar da ruwan sama kun fahimta wai alau ma fil arham kuma Allah shi ɗaya san abin da a cikin mahaihin ne with your naked eyes ka diba mace ka ce namiji ne ko mace ce ko ɗa biyu ne ƙarya haka amma yanci gaba na, na technology an yi na'ura wadda tana ganin abin da a cikin ciki kaga ai ba da idon ka kaddi ba da na'ura kaddi ba kun fahimta amma dai da idon ka kaddi ba ka ce abu ka mu cire wannan ƙarya haka kuma ka zama kahiri shi ne ya ce wa yalawa masu arham Allah shi ya san abin da a cikin mahaifin nan mata wa mata dari nafsun ma za ta kasu gadan ko wace rai bata san me za ta aikata ba gobe ya an ka ce gadan ba dole sai gobe da bakin an anjima gobe banda gobe rana wata yau baɗi ilamil kiyamata har alkiyama duk gadan nan wasa ya alamu na gadan manil kazzabul ashir za su sani gobe gobe a tanin a gobe lahira kaga hal dabbakin yan anjima har zuwa lahira duk gobe nan duk gadan ne to shi ne yace wa mata dari nafsun kuma ba wata rai da ta san ma za ta kisu gadan me za ta aikata wa yan anjima wa mata dari nafsin bi ayi ardin ta mutu kun ba wata rai da ta san wace kasa za ta mutuwa inna Allah alimul khabir duk waɗannan abubuwa guda biyar kaga gaibi ne shi yasa hadisin da Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Umar dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul gaibi khamsa la ya'lamuhunna illa Allah mabudayen gaibi abubuwa ne guda biyar ba wanda ya san su illa Allah sai ya karanta wannan aya inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa mata dari nafsun da ayi ardanta mutu inna Allah aliman don haka a takaice dai jama'a kaddara abu ne na gaibi me an ka nema gane mu ga gare mu ga abin da ya shafi gaibi mu yi imani da shi mun yi imani Allah shi ke kaddara al'amura mun yi imani Allah shi ya halicci ayyukan bayi mun yi imani da alkhairi da sharri ba mai faruwa sai abin da Allah ya kaddaro kun fahimta wannan yana tabbatar cikin zukatanmu don hakan ga abin da an ka nema gare mu mu san cewa ilimi ya kasu kashe biyu akwai ilimi na shari'a wanda bayyane yake Allah ya bayyanar da sanin sa ga bayi ne sannan akwai ilimi na gaibi wanda shi ko Allah ya keɓanci sanin sa ga kansa to nan za mu tsayi insha Allah ta'ala abin da faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da ku saurara inda kuskure abu Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika